الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب العيدين أليس كذلك littafin sallan idi karamar sallah da babban sallah yaya ake yi shine imamu malik zai karantar da mu abin da ya gano ana yi da wanda ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanzu kana daukan fikin mazhabin malik kai tsaye daga kai har zuwa malik babu wani kwana-kwana babu wani duk abin da ka ji daga malik kenan kuma zaka ga yanzu hukunce-hukuncen da muke ɗauka sun fi sauki in kana son ka fahimta sun fi saukin ɗauka ta inda kai ma za ka iya bada za ka iya aiki da shi in an tambaye ka za ka iya faɗa kai tsaye ba sai da ka ɗauko muwar ta kamu da shi daga matsalar babu al'amali fi غسل العيدين والنداء fihima wal ikama babin da ya zo na magana kan wanka in za a je sallan idi karamar sallah ko babban sallah shin sallan idi za a yi kiran sallah za a tada ikama ko kuwa a'a قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول إمام مالك ياجي وجمع لمنصى في يد الآية نصيوة سنة فتشوى لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يتي ba a yi masallan idi kiran sallah ko ikama tun daga zamanin manzon Allah har zuwa lokacin da Imam Malik ke magana qala yahya qala malik yace Imam Malik yace wa tilka sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana rashin kiran sallah da tada ikama masallan idi karamar sallah ko babban sallah Imam Malik yace sunna kenan ita ce sunna da babu sabani a wajensu kaga kai tsaye duk inda aka tambaye ka sallar idi ana mata kiran sallah shi ka ce a'a kai tsaye kai ka ce a'a mecece hujjarka ka ce ga abin da imamu malik ya faɗa shi kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى إيش أبلاي دان عمر يا كسانشي إرانين كرمر صلى كافين يجي مسلاتي سياي وانكا أجدا me kenan halaccin yin wanka idi sallar idi kenan ko kaga ka samu hukunci cikin ruwan sanyi daga malik har zuwa sai abdullahi dan umar babul amri bis salati qabla al khutbati fil idain matsala kuma ta biyu da za ka fahimce ta yau sallar juma'a ana hutuba ne sannan a yi sallah amma idi sai an yi mai sallah sa'annan a yi hutuba to mecece hujjanka akan haka قالوا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة ai kaga tsakaninka zuwa manzo Allah daga Imam Malik an ibn Shihab anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn Shihab ba sahabi bane an samu irsali kenan to amma su almajirin wane ne Abdullahi dan Umar an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب كانا يفعلان ذلك yace sayyidina abubakar sayyidina umar su ma haka suke sai an yi sallan idi an gama sa'annan ayi khutba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف ونجي ناهل صلى إيدي تارد سيدنا عمر بن الخطاب sai da ya yi sallah sa'an nan ya juyo ya musu kutuba fakataban nasa faƙala ya ce inna ha zaini yaumani na ha rasulullahi sallallahu alaihi salama an siya mihima ya ce waɗannan ranaku guda biyu karamar sallah da babban sallah manzon Allah ya hana a azumce su yau mafitirkum min siyamikum ranan da kuka sha ruwa daga azumin watan ramadan farkon shawwal kenan ranan sallah wal akharu yawmun dayan nabin kuma wata rana ce da aka ba ku dama ta'kuluna fihi min nusukikum wata rana kenan babbar sallah an fahimta wannan hukunci ana daukar cikin sauki ko ba sun fi saukin haddacewa ko قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء yace sa'an nan kuma na halarci sallar idi tare da sayyidina Usman ibn Affan to me ya faru sai ce faja'a sai sayyidina Usman shine liman sai ya zo فصلى ثم انصرف فخطب سيدنا عثمان da ya zo sai da ya salla sa'annan ya juyo ya yi musu hutuba me wannan ke nunawa ana gabatar da salla kafin hutuba akasin juma'a kenan wa qala sai sayyidina usman ya ce innahu cewa shi yadda al'amarin yake qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha idan yadda al'amarin yake shine wannan rana ta idi guda biyu sun haɗu muku sun haɗu a lokaci ɗaya a rana ɗaya faman a habba min ahalil aliya duk mutanen aliya su ne ake ce awali a madina an kaje madina ce awali daga awali zuwa masallacin manzon Allah mil uku ne sai ce to ai idan mun yi sallan juma'a ko mutanen awali duk wanda zai iya zama ya yi sallah zai iya zama a yi juma'a da shi wanda kuma ba zai iya ba ni liman na ba shi izini ya koma unguwansu ko ƙauyensu ko garinsu faman a habba min ahalil aliya an yanta zirar juma'a wanda zai iya jira a yi juma'a da shi falyanta zirha wa man a habba an yarji'a faƙad azintu lahu ai an yanzu maganar ta fito fili ko duk wannan hayaniyar da ake wannan magana ta fito da masalar firi ko قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وأثمان محسور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب يتي سأنكما نجينا يصلى إيدي تارد سيدنا علي to me ya kawo sayyidina aliyu ya yi sallar idi a zamanin usman ya ce lokacin an tsare usmanu lokacin da 'yan tawaye suka je suka tsare shi za su kashe shi sayyidina aliyu shi ya yi sallah ya ce to me ya faru fasalla sun man sarrafa fahata ba matsalolin suna fitowa fili ko wannan matsalar sayyidina usmana duk wannan hayaniya suke cewa ai ba za a yi sallar juma'a ranar idi ba za a yi sallar juma'a ba ga sayyidina usmana ya faɗa ko me sayyidina usmana ya ce an yi sallar idi misali masallacin birni sallar juma'a ga sallar idi sai liman ya ce to ku ɗan dawa nau duk wanda zai iya tsayawa mai sallar juma'a da shi ya zara wanda ba zai iya ba an ba shi izini ya koma dawa nau ya koma gizawa ya koma kura ya koma inda za shi inda ya fito an hana su sallar juma'a kenan ma'ana inda kake din nan za ku yi sallar juma'a in kuma za ka yi zama a yi sallar juma'a sai ka zauna a yi sallar juma'a ba wanda ya hana sallar juma'a ranar idi ranar idi an fahimta babul amri bil akli qabla al ghuduwi fil idi babin da yazo na cewa karamar sallah da sassafe kafin ka fita zuwa idi ana son ka ci abinci saboda jiya jiya ka gama azumi da sauran bukatan abinci wajenka ba za a ce ma kuma ka jira har sai ka dawo daga sallar idi ba kafin ka je idi sai ka ci abincinka ala haddathani yahya an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu kana ya'kulu yawm al-idi qab عيد الفطر قبل أن يغدو هشام بن عروة يتي لك عروة يتي سيدنا عروة يا كسنتي ranar karamar sallah sai ya ci abinci tukun ya fita je masallaci sallar idi qala wa haddathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib annahu akhbarahu أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو وما أنا أتي مسجد أبنتي رانا رمر صلى كافي سجي صلى صلى إيدي قال يحيى قال مالك إمام مالك يتي ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى إمام مالك يتي أي بانا غني a ce ma mutane su ci abinci kafin su je masallacin idira babban sallah wannan karamar sallah ake fada sawa'an karamar sallah ce ko babban sallah ce in ka iya ka iya baka ci abinci baka je iri ka dawo baka yi haramun ba in kuma ba za ka iya baka ci abincinka ka yi daidai baka yi haramun ba adab ne ko wasu nan to an gama da waɗannan ya za a fita zuwa idi sai an yi wanka karamar sallah sai an ci abinci babban sallah sai a kuran an je in ka dawo ka yanka abin layyarka aka ce ka fara ci cikin abin layyarka duk wa'annan adab ne babban sallah an ka ci abinci ka tuko kafta ka je masallaci ba wanda zai ce kayan haramu an fahimta to sai ce babu ma ja a fi takbir wal qira'ati fi salati al idain babin da yazo na bayanin kabbar kabbar bari nawa kabbara nawa zaka yi a cikin idi kace Allahu akbar Allahu akbar raka'a ta farko kabbara nawa zaka yi in ka dago kuma raka'a ta biyu kabbara nawa zaka yi kuma me za a karanta amma me za a karanta Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran abinda Allah ya hore maka shi za ka karanta wanda Allah ya hore masa ya haddace alqur'ani in ya karanta suratul baqara suratul baqara sunan shi faqra'u ma tayassara min alqur'an wanda Allah bai hore masa ba sai inna atainaka da wal asr ko qul huwallahu in shi ba ya karanta faqra'u ma tayassara min alqur'an kowa yayi abinda Allah ya hore masa an fahimta eh قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرأ ابن سعيد المازني ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يكره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر سيدنا عمر يتمي أبو واقد الليثي mai manzo Allah ke karantawa a cikin karamar sallah da babban sallah karatu bayan fatiha kenan faƙala sai ce kana ya ƙara'u bi ƙaf wal ƙur'anil majid iqtarabati sa'a wan shaqqal qamar abinda manzo Allah yake karantawa kenan baya nuna cewa wannan kare manzo Allah yana karanta a cikin sallar sallar idi sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya kuma yana karanta qaf da kuma iqtarabati sa'a wa shaqqa al-qamar duk wanda Allah ya hore maka abinda Allah ya hore maka in kai kai daidai sallar idi ko sallar kowace sallah ce banda sallar janaza sallar janaza ita ce in aka farko salatin annabi na biyu amma sallar azhar la'asar magruba isha juma'a idi ko menene bayan fatiha in ka karanta qul huwallahu da inna atainaka sallah ta yi ko ba ta yi ba in ka karanta suratul bakara sallah ta yi ko bata yi ba gwargwadon abin da Allah ya hore maka sai Allah ce faqra'u ma tayassara min alquran kada ka je ka dora ba kanka wahala ka ce sai ka karanta surar da take da tsauri ko take wahal da kai ana ana ta da kai ka karanta sura mai tsawo a ta da kai kada ka karanta sura gajeruwa ba a ta da kai ba kai tintibi ba wanne ne yafi wanda ba ai tintibi ba ke قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر saboda akwai lokaci mutum yana so ya nuna ya burge yana so ya yi ya ja aya bin sura mai tsawo ba eh to haka aya sha mun sha ba da bayani ko karatun sallan tarawihi cikin azumi da aka ɗauko tun daga bakara ana tafiya ana tafiya ana tafiya har a zo karshen azumi to alaramma ya nuna kwarewa kenan kuma ya iya sai wanda bai haddace bai tashi masu alamtar kaifa zuwa karshe ba haka bane ba yana gama alamtar kaifa alarab zuwa karshe wanda shi bai san alamtar kaifa ko bakara bai san an haddace alkuran ce kaga wannan yafi iyawa ya fi sanin hanya wancan ya kamo hanya sai ya ta fadi fadi tashi yana ta neman hanya kafin ya dawo a lantar kafa sai mun gaji wannan kuwa daga kama hanya ya san ina hanya take muka je muka jire an nafi in maula abdullahi bin umara annahu qala shahidtu al-adha wal fitra ma'a abi huraira yace na halarci sallan adha da fid karamar sallah da babban sallah tare da abu huraira فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة أبو هريرة سيك الله أكبر سيد يسو بكوي سألنا يقرأ يفار كراتو وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ليتقو ركعة تبيكما كبر سو بيريي سألنا يفار كراتو قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا wa huwa al'amru inda yanzu kana ɗaukar mazhabin maliki kai tsaye daga imamu malik wa huwa al'amru inda na an fahimta abu huraira ya taba zamowa ya taba zamowa ya taba rike madina an fahimta aka wakilta shi ya zamo shi ne shugaban limami a madina to sai yana gode ma Allah abin da ya faru talaka ne abu hurairu wai san shi daga bani daus ya fito sai matsala ta tashi ce kuntu ajiran inda ibnati ghadwan wa ibn affan ahtatibu bihim idza saru wa ahdu bihim idza saru wa ahtatibu bihim idza nazalu walhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiwama wa abu hurairata imama yace ni da ba komai bane kuntu ajiran dan ko na gone wajen sayyidina Usman bin Affan da ibnata gabuwan wata mata in ana tafiya ina musu hida hida zage kenan yana rakun masu na sun ana ziga su ne sai su yi ta tafiya da himma yace aiki na kenan in aka je aka yada zango kuma za a yi abinci ni zan je tsinto me kirare a je a yi dafa abinci to me yayi matsayina gashi yau na zamo ni ne limami a Madina sai ce alhamdulillahi allazi ja'ala ad-dina قواما وأبا هريرة إماما باب ترك الصلاة قال يحيى قال مالك إمام مالك يتي في الرجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد mutumin da ya fito gida ya zo sai tarar da an idar da sallar idi har an gaba har hutuba ma an gama ya zai yi sai imam malik ce nau la yara alaihi salatun fil musalla imam malik ce ba na gani ya tsaya wajen ya sallar idi zai iya komawa gida ya yi wala fi baitihi ba lalle bane ya sallar idi a masallaci kuma ba lalle bane ko in ya koma gida ya sallar idi wa innahu in salla fil musalla aw fi baitihi lam ara bi zalika ba'sa imam malik bai kina yace in ya yi sallan a gida ko masallaci ya yi da shi kadai ba laifi in ma bai yi ba ba laifi to kaza mazhabin imamu malik in mutum ya zo ya tarar da an idar da sallar idi menene mazhabin malik ya ce kofar bude take in ya ga dama ya sallar idin masallaci ko ya koma gida ya yi sallar idin ko kuma in ya ga dama kada ya yi ba laifi to in zai yi ya zai wa yukabbiru sab'an fil ula qabla al qira'a وخمسا في الثانية قبل القراءة وانا مسألة تنا دو حالا اوكا تنا دو حالا اوكا باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما تمينين حكمتين in an zo masallaci sallar idi a yi nafila kafin idi ko bayan idi akwai nafila da ake yi ko babu za mu ji mazhabin imam malik insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها أكشى عبد الله بن عمر ranar sallah idi baya nafila kafin sallan kuma baya nafila bayan an idan da sallar idi kike nan matsala ta gama ka samu mazhabin imam malik tunda imam mazhabin ibn umar kenan shi imam malik ya rawaito maka qala wa haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna sayyid ibn al-musayyib kana yaghdu ila al-musalla ba'da an yusalli as-subha qabla tulu'i shams aka ce sayyiduna sa'id ibn al-musayyib ranan sallar idi da ya idar da sallar asuba sai ya sammako zuwa masallaci inda za a yi sallah din musalla akwai bambanci tsakanin musalla da masjid masjid inda aka shirya don a yi sallah musalla kuma fili da ake ake sallah shine ake filin sallar idi shi ake cewa musalla an ce abdullahi dan umar shi mazhabin shi ba nafila kafin idi ba nafila bayan idi to sai imam malik kuma yace babu rukhsati fi salati qabla al-idaini wa ba'dahuma yace an yi sassauci in mutum yana so zai iya nafila kafin sallar idi in kuma baya so ba zai yi ba ba shi da laifi an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات yace yana sallah raka'a hudu kafin ya je masallojin sallar idi qala wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد مذهب بي غدا uku kenan Abdullahi dan Umar baya yi wani yana yi a gida wani kuma yana yi a masallaci fi al-musalla to shi kuma ka'ida cin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar she ka samu mas'ala mujma'un alaiha shine zaka tsawata ma mutane an fahimta amma mas'ala ijtihadiyya aw mukhtalafun fiha ba sai ka tada jijiya ba abin da yake gani kenan yayi in kai baka ganin wannan sai kai hakuri an fahimta eh babu guduwar imam yau mal'idi wanti zarar khutba babin da ya zo na yaya liman zai je masallacin idi zai je ne zauna yana jira jama'a su zo ko ko a'a zai kinta zai kimanta ne daga gida zuwa masallaci tako nawa zai yi ga yaushe ne sallah aka ce karfe 8 daidai za a tsaya sallah to sai liman ya kintace wajen daga inda liman zai fito zuwa masallaci minti biyar sai tako yana kai wajen karfe 8 daidai daga inda zai zo masallacin minti goma sai kintaci sai taso karfe minti goma na cika karfe takwas yana isowa masallaci ba lallai sai ya zo ya zauna yana jira ba in kuma ya zo ya zauna yana jira to mene ya yi laifi ne babu laifi قال وحدثني يحيى عن مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا إمام مالك سنة da babu sabani a cikinta a wajenmu fi waqtil fitr wal adha a lokacin yin sallah karaman sallah da babban sallah annal imama yakhruju min manzilihi qadra ma yablughu musallahu liman zai fita daga gida gwargwadon tafiyarsa daga gida zuwa inda za a yi sallar idi din wa kad hallatis sala a lokacin lokacin sallar idi yayi qala yahya وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر دام عنوان شوي باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة تشيني wannan fakra ta karshe shine ka wannan riwaya yace mutun yazo aka yi sallar idi da shi hallahu an yansarifa qabla an yasma al-khutbah mutun yazo sallar idi aka yi sallah da shi zai iya kama hanya ya tafiyarsa ba tare da ya tsaya ya ji khutban ba faqala sai imam malik yace la yansarifu hatta yansarifa al-imam kada ya tafi har sai liman ya gama hutuba ya tafi wannan wujuban ne ko nadban eh wujuban ne ko nadban nadban qala la yansarifu hatta yansarifa al-imam min ayna istanbata an-nadb aw al-wujub qala la yansarif aka ce mai imam malik mutum ya zo aka yi sallar idi da shi zai ya kama hanya ya tafiya sa gida sai ce a zai tsaya har ya ji a gama hutuba sai liman ya kama hanya shi ma ya kama hanya to wannan wajibi ne akan shi ko kuwa a'a an so ne an so ne to me ce ce hujja eh imam malik bai san aidar da sallah bane ba zancen hutuba ake yi ko wanti zarar hutuba haka ya ce la illa an tattawa'a sallar idi ai ba wajiba ba ce to sai ka zo masallaci sallar idi ka ɗora makanka kenan a mazhabin imamu maliki kitabu kitabu salatil khawf babin da yazo na bayanin sallar tsoro sallah a wajen yaki shine abin da yafi dacewa a fassara wannan kace sallar tsoro ina ma me je sallar tsoro abin da kalmar ta zo kenan amma sallah a fagen yaki me yasa sallar za ta zama haka kana tsoron kar abokin gaba ya zo ya kashe ka to shi yasa sallar ta canza kwata kwata kwata kwata kwata duk wani tsari na sallah da ka sani ta ki an canza shi anan kuma sallah ta yi Imam Malik sai ya rawaito sallah iri biyu kuma ya ce shi na uku ya ce abinda na fi ganin ya fi kwanta min a rai kenan ko to za mu ga kaifiya ta farko sai mu haddace kaifiya ta biyu sai mu haddace ka zama kai ma faqihun kenan a cikin salatul khawf ta zo da kaifiyoyi wa'in su kaifiyar tana da wahala to imam malik sai kama kaifiya guda biyu masu saukin fahimta qala haddathani yahya an malikin an yazid ibn rumana an salih ibn khawwat عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء ranar da aka yi gazuwaci zatin rika yaki aka yi saboda abubuwan da suka faru a wajen sai aka ɗauki wannan abin aka ba wajen suna aka yakin zatin rika mai rika a ruka tsumma to me aka ba ta zatin rika aka ce tsauni ne kan dutse aka samu kala kala kala kala kala sai aka ce zatin rika wai suka ce a'a sahabbai ne da aka rika tutoci wannan tutar da kala wannan tutar da kala wannan tutar da kala sai aka ce zatun riqa wani suka ce a'a sahabbai ne wa'ansu ba su da takalma aka yi tafiya haka nan waje ga wahala sai kafafunsu suka tsatsage sai kuwa ya ɗauki tsumma ya ɗaure kafarsa sai aka ce zatun riqa an fahimta kada ka kaman ka siffata ka ce to ya za a yi a yi haka lokacin sahabban manzon Allah tare da manzon Allah ba komai ne hankalinka zai iya ɗauka ba fa akwai abin da hankalinka zai iya ɗauka akwai kuma abin da hankalinka ba zai iya ɗauka ba an fahimta eh abin da ake so shine tun da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to yadda ba za ka bauta kowa ba sai Allah haka ba za ka karbi ibada ba sai wajen manzon Allah kadai kada ka hada shi da wani in ka hada shi da wani ma'ana ba ka yi tauhidul ittiba'a ba akwai tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat sai tauhidul ittiba menene tauhidul ittiba kadai ta manzon Allah kadai da biyayya shine zai ce ma kada Allah na son kaza baya son kaza ka karba in ka kawo wani ka shigo da shi ka ja da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani imani ya warware to shi yasa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba lalle sai hankalinka zai dauka ba in ba haka ba kai ba ba kowa duk wanda ka sani ba wanda hankalin shi zai dauka cikin dare daya an tashi daga makka an je baitul maqdis daga nan kuma aka je sama sama'an sama'an thumma zada ala sabi manzo Allah yazo ya bada labari sai kwaryan makka ta rude sai suka kira sayyidina Abubakar ga ce to zo ka ji abokin naka mutumin naka ga kuma abin da ya faɗa inda muke tafiya zuwa baitul maqdis mu dauki lokaci kaza yace wai ya je cikin dare daya dawo yace in ya faɗa to haka al'amarin yake in kana qala faqad sadaka in manzon Allah ya faɗa daidai ne haka yake babu shakka babu tambaba babu jayayya ba haka bane ba aka ce Zainab sama aka daura aurenta ya aka yi ya aka yi hankalinka ba zai iya ganewa ba to dole sai ka hakura Zainab sama aka daura aurenta sadakin biliyan nawa aka bayar zinariya aka bayar ko azurfa ya akwa aka baiwa menene da menene Allah da ya ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka an daura aure zawwajnaka ina mana zawwajnaka muka auren maka da ita ya aka auren masa da ita baka da hujja baka da haƙƙin ka ce ya akai ya akai ya akai an fahimta sa'an nan kuma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi kowa kyau, ya fi kowa daraja, ya fi kowa ɗaukaka. Amma matan da ya aura buduri guda nawa ne a ciki, sauran duk zaurawa, farkon macin da ya aura ma sai da ta auri mutum biyu da ‘ya'ya sa'an nan manzo Allah ya aure ta, aka ce tana shekara arba'in yana nawa ashirin da biyar. Duk wani abin da mutane za su fada su auna wannan kuma mana su gani. duk mace ta girme ka ta baka shekara goma sha biyar mace ta girme ka da shekara goma sha biyar ta yi mai ta haifi mutum don shekara goma sha hudu sai ta yi aure sha biyar ta haihu amma haka aka yi ba haka ba ne ba to ya za ka yi hankalinka ba zai iya ɗauka ba sai ka mika wuya an fahimta sallallahu alaihi wasallam sa'an na auren zainab in ka bincika lissafi a rayuwar mutane za ka wayan abubuwa hankalinka ba zai iya ɗauka ba zainab manzu Allah ce ma ki yadda ki auri zai sai ta bi maganar manzu Allah sallallahu alaihi wasallam tare cewa ta san cewa ni fa na fi karfin zaidun nan zai ba sa'a na bane a cikin daraja a cikin komai da komai to amma manzon Allah ya bani shawara ya ce na aure shi ya za a yi sai ta yadda sai ta aure shi zainu sai ya aure ya ɗauko abin da ya fi ƙarfin shi abubuwa guda uku in suka yi ma yawa ba za ka taba jin daɗinsu ba mace ta yi maka yawa ka aure ta ba za ka taba jin daɗin komin kyanta haka hula ta yi ma yawa kasa ba za ta yi ma kyau ba sai ka zama kamar mai haka riga ta yi mayawa sai ka zama kamar mai a ciki ba za su yi ma kyau ba matsala ta rikici aka rasa ya za a yi ya zo ya kawo wannan abin amsik alaika zauje ka wata killa je ka rike matan ka koyi zaman kuyi ta zaman da abu ya kici ya ki canyewa sai dai sai al'amari ya riga ya abin nan sai bai sai aure ya mutu duk duniya ka saki matarka malam ya ce je kaka neman ita aure yana da sauki mutum ɗabi'arsa ya auri mace ko ta tsufa ne ko ta yi masa lami ne ko ya duk abin da ba a so ya zama sai ya gaji ya sake ta ba ya so ya ji ta yi aure balle wanda ya daidai da shi balle sai manzo Allah ce ka je ka ce ma Zainab ina kutuba to ya za a manzo Allah ce ka je akwai wata al'ada da za ta hana ka akwai wani abin da zai zo ya hana ka sai ta shi yaje ce to manzon Allah ya turo ni yace kaza kaza tace zan zan zan zai mai istihara zan yi istihara ki aure zaidu manzon Allah ya ce kuma ki ce zaki istihara istiharan me eh wannan yafi ban mamaki cewa istihara din saboda me ina ma nan istihara neman zabin abin da yafi a to haka ta fada mace ce ita ta bi gidan manzo Allah ta ce tana son shi mace kowane ne kai sai ka bi ta gidansu kowane ne kai komin darajarka sai ta yarda za ta aure ka sa'an nan kuma a je kofar tsoro kofar gidansu in kai kana da gidan da ya fi komai gidansu za a ji a ɗaura auren ko masallacin kofar gidansu shi ta yarda kuma a ɗauko ta a kawo maka ba haka bane ba to abubuwan da suke faruwa kenan in ka ce za ka yi lissafi mutanen makka da suka hijira zuwa madina mutanen madina mutumin madina sai ce wane muhajiri kai dan uwana ne ina da mata biyu zo ka kalli wace ce ka fi so in sake ta sai ka aure ta tun da aka yi duniya an taba samu wannan mata na biyu ko uku ko hudu ko menene dai zo ka kalle su wace ce tafi kwanta ma a rai ka faɗa min sai na sake ta in ta gama idda sai kai ka aure ta eh hankali zai dauki wannan hankali ba zai dauki wannan ba kuma an yi haka ko ba ai ba to matsaloli ne zamanin manzon Allah da sahabbansa sai dai ka roki Allah Allah ya sa kai ma ka kamanta amma da wahala da wahala amma manzon Allah duk da shi kai din nan da ka zo karshe manzon Allah yana damuwa da kai ya ce mata alka ashabi ikhwani suka ce a laisna ikhwanak sahabai suka ce mu ba yan uwanka bane ce la bal antum ashabi ku sahabbai na ne yan uwana waɗanda za su zo daga baya ba su taba gani na ba amma kowanne a cikin su yana bure ina ma da zai ciyar da duniya duka dan ya gani ai ku kuna samun goyon kuna samun karfin gwiwa na bin Allah ina cikin ku kurme kuma zai ba ku tsoro me yake kawo baya-baya ƙarya da yaudara da cin amana manzo Allah kafin ya ce ka ba da zakka ko sadaka shi ya bayar ka fito a je jihadi shi yake kan gaba to me zai zama ko ba ya zama muka ba ya zama aibi ba ya ce ku kuna samun karfin gwiwa gane cikin ku kuna gani na me zai hana ku yi ibada su da ba su taba gani na ba labari na suka ji amma kowanne a cikinsu yana burin ina ma da zai ciyar da duniya duka mallakarsu ce ya bayar don ya ganni to suwa kenan duk al'umma tun daga lokacin har ana da kasa e sallama a rasulullah sallallahu alaihi wasallama yau ma zatin riƙa salatar haushi anna ta'ifatan saffat ma'ahu sai aka raba sojojin gida biyu gida ɗaya suka tsaya suna fuskanta abokan gaba na biyu suka zo suka tsaya bayan manzon Allah suka yi sallah ya aka yi wasaffat ta'ifatun buja al'adu fasalla billati ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim da suka aka raba su biyu wayan suna fuskantar abokan gaba wayan suka zo suka yi sahu tare da manzon Allah manzon Allah aka yi sallah raka'a daya sai manzon Allah ya tashi ya tsaya yana tsaye suka tashi suka cika raka'a ta biyu suka sallame suka koma su ma suka karbi suna suka tsaya suna fuskantar abokan gaba wayancan su ma suka zo suka yi sahu da manzon Allah aka yi raka'a daya sa'annan manzo Allah ya sallame wannan bai ce manzo Allah ya sallame ba sai ya jira su da suka cika sallar su raka ta biyu sai manzo Allah ya sallame sai su ma suka sallame wannan kaifiyar ta fi duka sauki an fahimta ka haddace in baka haddace ban ka koma gida sai ka karanta muwatta ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة الثانية الركعة الثانية التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا دي ركعة ديا تاتشك بيو تبيو كينا وأنن دسك زو يزو أو جسو ركعة دي كينا سيما زو الله يزونا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم da suka tashi suka cika raka'a ta daya ta zama biyu sai manzo Allah ya sallame shi su ma suka sallame wannan yana da wahalan fahimta yana da wahala shine kusan mafi sauki kaifiya ta biyu قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي خثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه sai a raba sojojin gida biyu rabi su zo su tsaya tare da liman su yi sallah wa ta'ifatun muwajihatul aduwi fayarka'u al-imamu rak'atan wa yasjudu billazi ma'ahu thumma yaqumu sai ai sallah rak'a ta ɗaya tare da su sai liman ya tashi tsaye فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية اللي ما يصلى ركعة ديا da wannan sujujin sai tashi tsaya yana tsaye su su tashi su kawo sauran raka'a daya din thumma yusallimuna wa yansarifuna in su kawo sauran raka'a daya su samu raka'a biyu kenan sai su sallame sai su je bakin daga sai wa'ancan su ma su zo su kabbara bayan liman والإمام قائم فيكونون وجاء العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الإمام الركعة ويسجد sai liman suka yi kabbara sai liman ya sake yin raka'a ɗaya shi liman sallarsa ta zamo nawa sun mai sallimu ce sallame فيقومون فيركعون لأنفسهم ركعة الباقية ثم يسلمون me ya bambanci tsakanin wannan da na farko sallama waɗannan guda biyu kusan sun fi sauki a cikin salatul khawf kenan an fahimta qala wa hadathani an malik an nafi'in anna abdullah ibn umara kana idza su'ila an salatul khawf qala to imam sayyidina abdullahi dan umar in an tambaye shi ya ake sallan haushi sai ce ya taqaddamu al-imamu wa ta'ifatun minan nas liman zai dauki wa'ansu bangare cikin sojojin fa yusalli bihim al-imamu rak'atan sai ai sallah raka'a daya wa takunu ta'ifatun minhum bainahu wa bainal aduwi lam yusallu ɗaya ɓangaren sojojin su ba su cikin saho suna kallon abokan gaba suna kare masu sallah fa'iza sallazi da ma'ahu raka'atan ista'akharu makanan lazi da lam sallu in aka yi raka'a ɗaya wannan mamu ba za su sallame ba ba za su cika ba shi su yi baya baya baya su tsaya suna kallon abokan gaba wa'ancan sai su zo su ma su yi kabbara a yi sallah da su wa'ancan ba su sallame ba sun samu raka'a ɗaya shi wa'annan su zo a yi sallah raka'a ɗaya da su استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون كاغا النسي كنا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة وأن كيف سكنت أبو كنغابا سيسو ما سوسي كبرا أي صلى ركعة علينا ثم ينصرف الإمام سيلي من يسلمي وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة in liman ya sallame shi ya samu raka'a biyu shi ya sallame wannan sai tashi waɗannan su cika raka'a daya wannan su cika raka'a daya بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه yace in maganan tana da hadari tsoron haufin na da tsanani abokan gaban sun takura ba dama aka ce sai a yi sallar yadda ta yi a karza a yi ko suna haye auru kubanan mustaqbilil qibla aw ghairu mustaqbiliha wannan inda dama kenan za a yi wannan tsarin da aka faɗa amma in abin na da zafi aka ce sai a yi sallan duk yadda ta yi kana rike da takobi kana sara da suka kana Allahu akbar kana imai ruku'i imai sujada har ka zo assalamu alaikum assalamu alaikum takobi na kanka kana sara da suka قال يحيى قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي إنا قال مقانا عبد الله بن عمر إنا مرفوئين قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس يتشي رانا يوم ياكن خندق manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu yayi sallan azhar da al'asr ba har sai da rana ta fadi qala yahya qala malik wa hadith al-qasim ibn muhammad an salih bin khawat ahabbu ma sami'tu ilayya fi salati al-khawf imam malik yace wannan sallah wacce ce kenan ya ya ta uku hadisi na biyu ko? aha e ga shi ibn khawatin al'ansari imam malik ya ce abinda na fi so kenan ni amma ban hana ka ɗauki kowanne a cikin su ka yi aiki ba alaisa ka zalik a habbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawfi to lokaci ya cika salatul kusufi kenan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم